الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 21 ga watan safar shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 28 ga watan tara shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka wiqayatul insan min aljinni wash shaitan na sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa wannan shine darasin na tara a cikin karatu littafin a jiya mun tsaya a daidai gabar da malam yake mana bayani game da daga me aka halicci aljanu menene sanadarin da Allah maɗaukakin sarki ya samar da aljanu daga gare shi wanda mun ji ƙarƙashin ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa aljanu an halicce su ne daga wuta yanzu za mu tashi gaba ta gaba shine idza kanatil jinnu makhluqa idan har aljanu sun kasance ababen halitta ne minan nari daga wuta fa kaifa yu'azzabu kafiruhum bin nari to me yasa za a yi wa waɗanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki daga cikin su azaba da wuta ta yaya za a yi wuta ta ci wuta 'yar uwarta shi ne tambayar da wani zai iya yi a cikin zuciyarsa ko da bai fito fili ya bayyana ta ba to kafin tambayar ta fito shi ne malam ya yi ƙoƙarin fito da ita kuma ya ba ta amsa ya ce ha za su alun taliman taraddada ala alisinatil kafirina ya ce wannan tambaya ce da da yawa ta kan kai komo a cikin ƙirajen da yawa daga cikin mutane ko kuma a harsunan da yawa daga cikin mutane walakin lauta fakkara kalilan malaice walakin lauta fakkaru kalilan la'aqalu wa fahimu malaice to amma da za su yi tunani ko da ɗan kaɗan ne da sun hankalci abin yadda yake da kuma sun fahimce shi fa kulluna na'lamu annal insana khuliqa min tinin malaice dukkaninmu kowa ya san cewa mu 'ya'yan adam an halicce mu ne daga tabo asalin sanadarin halittar mu kamar yadda bayani ya gabata jiya shine daga tabo walakinahu al'ana laysa tinan to amma yanzu dan adam yadda yake zubin halittar sa tabo ne ba tabo bane jiki ne wanda ya kunshi tsoka da jini da kashi da sauran abin da ya kau ya kawwana dan adam dan adam ya samu daga gare shi amma asalin halittar annabi adam alaihi salam menene tabo ne taɓo Allah maɗaukakin sarki kamar yadda mana bayani ya halicci annaba adam daga gare shi ta yadda aka samu taɓo aka cura shi aka kwaɓa shi aka yi butun-butumi da shi Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya hura masa rai sai ya zama mutum yadda yake wanda daga baya kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da halittar ɗan adam ta hanyar mai ɗugon mani to yanzu dan adam a yadda yake ginin halittansa idan ka kalle shi zaka ce dugon mani ne ba dugon mani bane zaka ce tabo ne shi ba tabo bane kaga ashe asalin halittar da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam daga gare shi yanzu ba ita bace kawai dai mukan iya tana asalin ne mu ce asalin abin da Allah madaukakin sarki ya samar da dan adam daga gare shi shine abu kaza da abu kaza amma yanzu kuma ya tashi daga wannan abu malai ce bal asluhu faqad huwa tin kawai asalin dan adam shine taban وكذلك الجن هكذا الجن خلقت من نار سما an halicce su ne daga wuta walakinnaha al'ana laysat naran sai dai suma yanzu ba wutar bace yan uwa ina fata ina fata an fahimta yadda ka san ɗan adam asalinsa taɓo ne yanzu ba taɓo ba ne to su ma aljanin asalinsu ne aka halice su daga harshen wuta amma yanzu su ma yadda halittarsu take ba wuta ba ce malam zai kawo dalilai insha Allah ta'ala za mu ji malam ya ce wal adillatu ala zalika kafiratun dalilai da suke nuni game da hakan suna da yawa kwarai da gaske minha daga cikin su qawlu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace inna aduwallahi iblisa جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه حقيقة مكين الله إبليس شيطان كنان يازو دباكين وتا dan ya sanya wannan bakin wutan a fuskata ya ƙona ni in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah sai iblis shedan ya je ya ɗauko bakin wuta kamar a sa ice a cikin wuta idan ya ci ya kama sai mutum ya ɗauko shi to haka je ɗauko bakin wuta zai zo ya ƙona fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mala ya ce wa shahidu min hadal hadithi abinda za mu ɗauka a matsayin dalili a wannan hadisi shine anna iblisa shi shaɗani da ya je ɗauko wancan bakin wuta lauka na baƙiyan ala nariyatihi da ya kasance wanzajje ne ya yi saura a halittarsa ta wuta mahtaja ila ayya a tibi shahabin min nari ai baya bukata ya je ɗauko bakin wuta ko inda a ce shedan yadda yake a matsayinsa na halitta asalin halittar sauta ce yanzu mauta ne kuma yana so ya kona wani akwai bukatar sai ya ja dauko ta wutar shi kansa ba wuta bace me zai yi ba kawai sai je ya shiga jikinka ba tunda dama Allah madaukakin sarki ai ya ba mu labarin yana iya shiga jikin mutum ko da ya shiga jikinka sai me sai ya kona ka kawai amma me yasa ya je dauko bakin wuta saboda shi yanzu ba wutar bace ina fata dalilin ya fito ko yawwa malai ce wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 542 a cikin kitabu salati babu jawazi la'ani shaitani wa sayati bi tamamihi malai ce hadisin zai zo gaba ɗayansa insha Allah ta'ala a gaba wa minha qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan akwai faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa inna shaitana yajri min al-insani majrad dam hakika shaitani yana gudana a jikin ɗan adam yadda jini yake gudana wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi sai malai ce falau kana baqiyan ala nariyatihi la ahraqa al insana da a ce shi dan yadda yake a matsayin asalin sanadarin halittar sa wuta ce yanzu ma haka yake to yadda aka ce yana yawo a jikin dan adam a ce wuta tana yawo a jikinka me zaka ji to kaga ai da ba labari duk wanda shi dan ya shafe shi fa to ya mutu kenan saboda me zai kona shi ne to amma yanzu me yasa shi dan ma zai shiga jikin ka ya yawo ya duk abin da zai baka sani ba me yasa saboda ba wuta bace kamar iska ce yanzu yadda iska ta shiga jikin ka ta fita kake numfashi kake abin da baka ma bai bai ma san yana yi ba yanzu a ce washe kake numfashi kake fitarwa kai dai ka san kana numfashi iska tana shiga tana fita amma baka baka santa ba to haka shedan yake shi ma Allah madaukakin sarki ya canza halittar tasa daga wancan wuta yanzu ya koma shakali irin na iska malai ce fa'in ƙila idan aka ce indal maqsuda bi hadal hadithi huwa wasatu shaitani idan aka ce ai abin da ake nufi da wannan hadisi shine waswasin shaitan da aka ce inna inna shaitana yajri min al-insani majrad dam shaitan yana gudu a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana sai wasu ce ai abin da ake nufi ba wai shiga jikinka yake ba a'a abin da ake nufi yakan sa maka waswasi wasu sukan iya kawo tawili su murda ma'anar su mai da ita wannan abin da malam ya ambata sai malam ya ce na qulu sai mu ba su amsa mu ce ittafaqa ulama'ul ittafaqa ulama'ul usuli ala annahu la yajuzu sarful kalami an zahirihi illa bi qarinati dukkanin malaman usulul fiqi sun hado akan cewa baya halatta a juyar da zance daga haƙiƙanin yadda nassi ya zo a kansa sai an samu dalili yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shedan yana gudu a jikin dan adam yadda jini yake gudana to in kana so mu fahimci cewa wasu wasi ake nufi sai ka kawo mana dalilin da yake nuna haka amma abin da annabi ya faɗa shine yana gudu a jikin ɗan adam me ya cire wannan kalmar da gudu a jikin ɗan adam ya mai da shi wasu wasi ina fata an fahimta ai larabcin da Allah da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ce shi dan yana yana wa ɗan adam wasu wasi annabi ya san larabcin da zai faɗa haka amma bai faɗa haka ba sai ya ce yana gudu a jikin ɗan adam to kai kuma sai ka zo ka ce ai ba gudu ake nufi ba wasu wasi ake nufi to malaman usuli suke ce duk ka'ida shine inda ya nassi ya zo na alqur'ani ko hadisi akan wata mas'ala to ana barin shi ne akan mas'alar da nassin ya zo akan sa idan ana so a ɗauke shi daga ainihin wannan ma'anar to sai wani dalilin irinsa ya zo ya ce ba fa abin da ake nufi ba kenan ga wani abin da ake nufi ina fata an fahimta saboda haka yan uwa waɗanda suke gani cewa wasu wasu ake nufi wannan fahimta ce ta kuskure malai cewa ainal qarina tuhuna anan kuma ina qarinar da take nuna cewa ba gudu ake nufi a jikin mutum ba wasu wasu ake nufi babu malai cewa adib ila zalika kuma ka ƙara ma akan haka annal insana hakika shi dan adam khuliqa min tinin an halicce shi ne daga mai daga tabo wa yumkin an yu'azzaba bihi za kuma ta yi ai wa dan adam azaba da tabo kama annahu khuliqa aidan min ma'in kamar yadda dan adam an halicce shi ne daga ruwa ruwan ruwan mani kenan wa yumkin an yu'azzaba bihi kuma za ta yi ai wa mutum azaba da mai da ruwa kamar yadda ma ana yi sima ce wal ahsanu min hadha wal ahsanu min hadha wa dhaka mala ya ce to duk abin da ya fi abin da muka ambata wannan da na baya duka abin da ya fi su kyau wajen kafa dalili da hujja an na ƙula shi ne mu ce inna allaha ala kulli sha'in qadir ba shi kenan ba allah mai iko ne akan dukkan komai idan allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanu daga wuta kuma ya soye musu azaba da wuta wannan abu ne mai wahala wajen allah ba mai wahala ba ne saboda haka ko babu wancan dalilan ma da malam ya kawo idan wani ya ce maka to dan me an ce aljanu asalin halittarsa daga wuta ne to dan me ake musu azaba daga wuta sai ka ce inna Allah ala kulli shay'in qadir kai shiru shikenan ina fata an gane mala yace anwa'ul jinni yanzu abu na gaba gaba ta gaba da mala zai mana bayani shine anwa'ul jinni nau'o'i na aljanu ma'ana aljanu su kansu nau'i nau'i ne kala kala ne ba kawai kala ɗaya ba ne akwai nau'i nau'i na aljanu kamar yadda za mu zo mu ji a cikin hadisi insha Allah ta'ala sai malam kai tsaye kawo mana hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an abi tha'labat al-khushani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abi tha'laba al-khushani Allah ƙara masa yarda yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-jinnu thalathatu asnafin aljanu nau'i nau'i ne guda uku Allah maɗaukakin sarki ya halicci aljanu yadda su sukan iya yin abin da ake cewa tashakkuli shine caccanzawa ko jujjuyawa dan adam yanzu kai kana matsayin mutum ba ka iya juyawa daga dan adam ka kuma wani abun ba ba za ta yi ba sai dai idan mutum cikakken matsafi ne to wannan sai rufe sai sai abin da ake cewa rufa ido sai aga mutum ya canza daga mutum ya kuma wani abu amma su aljanu Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan dama ta tashakkuli daga halittarsu ta asali su kuma wata halittar kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fasinful lahum ajnihatan ajnihatan yatiru fil hawa'i daga cikin aljanu akwai nau'in da suke da fukafukai suna tashi a cikin iska yadda ka san tsuntsu yana da fuffuke tashi sama ya tashi sama ya je inda ya ga dama to su ma suna akwai a cikin aljanu akwai waɗanda fuka-fukai ne da su sukan tashi su je inda su ga dama shi sa suke da sauri suke da sauri fiye da ɗan adam tafiye da ɗan adam zai a cikin wata ko a cikin kwanaki da yawa shi sai yi ta a cikin yan awanni je ya dawo ai mun taɓa kawo kissar annabi suleiman alayhi salam ko wanda tafiyar awa ɗaya a tafiyar wata ɗaya ifritu minal jinni daga cikin fadawan annabi suleiman yace zai yi ta a cikin yini ɗaya قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ɗaya daga cikin ifritan aljanu wanda ba fada ne na annabi sulaiman ya ce in ka bani dama zan kawo maka wannan al'arshi nata wannan gadon mulki nata kabla an ta kuma min makamika kafin ka tashi daga mulki ma'ana ana zama fada kamar daga hantsi zuwa bayan la'asar ya ce to daga wannan lokaci in Allah da zan je in kawo maka shi daga sham zuwa yaman kusan tafiya ɗaya ce tafiya wata ɗaya ce kuma kamancin haka akan doki ko wani abu makamancin haka to kun ga Allah madaukakin sarki ya ba su sauri fiye da na ɗan adam yanzu aljani idan ya ga dama muna karatun nan sai tashi je ƙasar saudiya gabatar da wani abu ya dawo duk Allah ya ba su wannan dama saboda akwai wanda Allah madaukakin sarki haka ya halicce suna da fuka-fukai sukan tashi a cikin iska su je su yi harkokinsu wasinfun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce daga cikinsu akwai nau'in da hayyatun wa kilabu macizai ne da karnuka su kuma suna zazzagayawa ne a cikin daji da kuma cikin mutane akwai waɗanda karnuka haka Allah maɗaukin sarki halice su amma kuma ba kare ba ne aljani ne maciji ne da kake ganin su a matsayin maciji ba maciji ba ne aljani ne ai wannan ya ishe mu shaida ko wancan hadisi na mutumin can da ya kashe aljani lokacin da ya je tarar da matarsa a waje tambaye ta me ya fito da ke ta ce ai wani wani maciji ne ya kanan da ɗaya kai a cikin gida wancan sahabi yana zuwa ɗauki takobi ya kashe wannan maciji yana kashe shi ma ya faɗi ya mutu a nan take shi ne da labari ya je wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda maciji ya shiga gidansa kada ya kashe shi lokaci guda ya masa bambaki ya lallame shi ya fita daga gidansa sau uku idan ya ki to ya nemi taimakon Allah ya kashe shi shaidani ne ina fata an gane saboda muna rayuwa da aljanu kafaɗa da kafaɗa muna rayuwa da su a guri guda mana zaune da su a waje guda saboda haka wasu karnukan musamman bakin kare musamman bakin kare saboda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce kalbul aswad shaytanu galibi in kaga bakin kare shaytani ne saboda galibi shaytanu suna juyewa su kamannin wasu dabbobi musamman malamai suka ce kare aljanu suna yawan zama kare maciji aljanu suna yawan zama maciji hakanan raƙumi sukan yawan jiyo su zama raƙumi da wasu dabbobi da malamai suka lissafa duk aljanu sukan yawan jiyowa su zama irin waɗannan dabbobi wasimfun ya hilluna wa yaz'anuna da kuma wani nau'i daga cikin aljanu su kuma sukan zauna ne kuma su tashi ma'ana ya hilluna sukan zauna a wani waje su ɗan ɗauki zango suna harkokinsu a wajen wa yaz'anuna kuma sai su tashi su gaba falanin tashi ne su ma'ana yadda kaga ɗan adam haka muke mu ma wasu mutane ne 'yan uwanka amma sai kaga sun zama a cikin mutane bai dame su ba suna tafiye-tafiye ne idan suka je cikin wani dajin suka dan kafa bakka suka dan yi kwanaki sai su gaba akwai wanda ma idan suka ga mutane sun matso kusa da su gari yana so ya ƙara so inda suke sai su tashi sai su ƙara gaba ma'ana su ba sa son zama a cikin mutane su saboda mai dabbobinsu da sauransu akwai wanda shi kuma idan ba a cikin mutane ba inda yake jin hayaniya sosai ba zai iya zama ba ko da a cikin maɗin inda muke a cikin mutane zaka ga wani shi ya fasa inda da ya tashi zai rinka jiyo hayaniya ya rinka jiyo karan motoci ana ta hon ana ta kaza to shi ya fasa irin wannan akwai wani shi kuma ya fasa ya koma can cikin inda babu hayaniya akwai mutane amma babu hayaniya can cikin irin su GRA da sauransu sai ka tashi ma an ba fitowa kai ba za ka ga wani ba to haka su ma ɗabi'un shaɗanu suke wani yana so ya shiga cikin mutane zauna da su su muna rayuwa da su kamar yadda na faɗa wancan satin sosai wasu kuma sun fi so su koma can inda babu kowa su zauna to haka nau'o'insu suke akwai wanda aljanu ne zalla akwai wanda a siffar dabbobi suke amma kuma aljanu ne duk wani abin da aljanu yakan iya yi su cutar da kai su shiga jikinka duk da a siffar dabbobin akwai wanda suna tashi a cikin iska akwai wanda kuma fulanin tashi ne duk haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana bayani akan su wannan hadisi imamu tabarani ne rawaito shi yan uwa a cikin mu'jam nashi da al-hakim a cikin mustadrak da imam al-baihaqi a cikin al-asma wa sifat da sanadi wanda yake ingantacce a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce hadisi ne ingantacce masakinul jinni yan uwa ina aljannu suke zama shine gaba ta gaba wato mu fahimci cewa da mutane da aljanu Allah madaukakin sarki ya kaddara matabbatar su gurin zaman su shine kasa anan muke zama gaba ɗaya da mu da su lokacin da annabi adam alaihi salam ya shiga cikin aljanna aka halice shi aka sashi aljanna da shi da matarsa allah maɗaukakin sarki ya nuna masa waccan bishiya ya ce kada ya je kusa gare ta shaidan ya shigo ya masa wasu wasu ya ziga shi ya je ya ci wannan bishiyar to lokacin da ya ci wannan bishiyar abinda allah maɗaukakin sarki ce fa azallahu mashaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi sai allah ya ce qulna habiqu ba'dukum li ba'din adu qalakum fil ardi mustaqarrun matawun ilahin Allah ya ce kulna habitu ku sakko daga cikin aljanna ku dawo ƙasa dama aka ce a kulna habitu kalmar ita kalma abin da take nufi shine sakkowa daga sama zuwa ƙasa to da Allah madaukakin sarki ya ce ku sakko mujahid mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi dan Abbas manya manyan malaman tabi'ai masana fassara alqur'ani yace abin da ake nufi da ku sakko ana nufin annaba adam da zurriyarsa gaba ɗaya shi ma iblis da zuriyarsa gaba ɗaya duk ku sauko zuwa ina zuwa ƙasa wala kun fil ardi mustaqarrun wa matawan ilahi matabbatarku mazaunarku ita ce ƙasa zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wa kowa zai kai kuma ya mutu ya koma ga Allah maɗaukakin sarki ya masa hisabi to asalin gurin zaman aljanu da mutane gaba ɗaya shine ƙasa a nan muke zaune to sai dai mu a matsayin da ɗan adam mun san inda muke zama mun san garuruwa da ƙasashe da gidaje da muke ginawa nan ne gurin matabbacin mu to amma su shedanu fa ina ne guraren zaman su to shine zamu ji insha Allah ta'ala wato amfanin sanin inda shedanu suke zama yan uwa shine saboda kai taka tsantsan wajen mu'amala da irin wannan guraren na farko saboda kada ka je ka cutar da su kuma su ma su je a su cuce ka dan baka sani ba za ka iya zuwa ka je ka cuce su ko ka taka su ko ka zuba musu wani abu mara kyau ko kai musu abin da ba daidai ba kai baka ganin su amma ba kowanne ɗaya daga cikin su ne zai iya maka uzurin ya maka afuwar baka ganin shi ba a'a zai yi intikami ne akan kai tsaye ma'ana zai ɗauki matakin ramuwa ne kai tsaye ko ya cutar da kai ta hanyar halaka ka gaba ɗaya ka mutu a lokacin ko ya sarayen maka da wata gaba daga cikin gabanka ko kuma ya rabu da kai ya ci gaba da cutar da wasu daga cikin 'ya'yanka ko jikokinka idan kai kana da wata kariya da ba zai iya cutar da kai ba sai ya biyo 'ya'yanka kuma irin wannan ana samu da yawa sai ga wani daban a can shi ya je wa aljani laifi amma sai ga aljanin kuma ya ta cutar da 'ya'yansa sai abu ya tashi ana rukiya sai ka ji aljanin ya ce ai babarsa ko babansa su suka taka mana ya ko suka zuba mana ruwa ko suka yi mana kaza kun ga yaron ba shi yayi ba ko yarinya ba ita ta ba amma abin da ya jawo masa shine abin da babansa yi kun ga wannan zalunci ne saboda haka idan ka fahimci inda suke mu'amalarsa da inda suke zama to duk lokacin da ka je wajen sai ka rinka taka tsantsan alal kalla idan wata mu'amala ta saka ta dole sai kai a wajen to sai kasance kana yi da ta'awiwi kana yi da neman tsari ta yadda insha Allah ta'ala babu ɗaya daga cikin su dai isa ya cutar da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace aljin yufaddiluna al-amakin al-khaliya min al-insi kas-saharawat wa minhum man yaskunu al-mazabil wal qamamat wa minhum man yaskunu ma'al insi mala yace aljanu sun fi fifita zama a guraren da suke alkhaliya min al'ins inda babu mutane a wajen can cikin daji shine ma ce kassa harawat kamar can cikin daji jeji inda babu kowa saboda galibi aljanu sun fi fifita inda su kadai suke inda babu dan adam a wajen sun fi sannan wajen saboda haka inda yake daji ne galibi in ka shiga cikin daji to mazaunin aljanu ne saboda haka sai ka taka tsantsan kana tafiya kana addu'a in wani abu ya kai ka cikin daji ko sarkakiya ko masu shiga gona inda babu kowa abin da yake kasu kawai shine su je su noma su fito da sauransu to nan ma duk guraren zaman aljanu ne saboda me sun fi so su keɓe kansu inda babu dan adam a wajen to don lokacin da mutum ya tsinci kansa a nan wajen ya kamata a ce yana kokarin neman tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin su kada su cutar da shi wa minnu man yaskunul mazabil wal qumamat daga cikin su akwai masu zama a cikin bola ko kuma shara in aka ce bola ita ce kamar inda ake warewa unguwa ake zuba shara alƙumamat kuma shine kamar inda ake warewa a cikin gida kamar ɗan dozbin da ake ajiyewa ko duro da za a je a gida a rinka zuba shara dinnan wajen gurin zama aljanu ne shi sa shara ko bola galibi aljanu suna zama a wajen ne saboda suna tsintar abin da suke ci suna tsintar kashi da mutane suka ci suka yar da wasu abinciccika suna ci to duk inda kaga bola ko shara dan uwa ka sani cewa nan matabbatar ajalu ne mazaunar su ne to duk lokacin da wani abin ya kai ka na dole to kai taka tsantsan ka yi a'uzu billahi domin ka tsira daga sharrin waɗanda suke zaune a wajen haka nan irin bola ita ma ta cikin gida nan ma aljanu sukan yi kai kawo a wajen sukan yi kara kaina a wajen shi ma ya kamata duk lokacin da abu ya kai mutum ko da shara mutum zai zuba ya ce bismillah ya zuba a daina zuwa kai tsaye kawai a rinka afkar da shara a rinka afkar da mutum mace ta yi shara ta rinka zubawa cikin abin nan in za a ce bismillah sai a zuba to insha Allah ta'ala wannan bismillah za ta kare ka ba za su iya cutar da kai ba ko da wani abin ya faru a kansu haka nan malai cewa minu mai yaskunu ma al'insi daga cikin aljanu akwai wanda su kuma ba sa iya zama a cikin daji ko inda babu kowa sun fi so su zauna a cikin mutane saboda haka a cakuɗe muke a tare muke da su walidha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malai ce shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya khuruju ila sahra'i yakan fita zuwa ga daji can cikin bayan gari inda babu kowa fa yad'uhum ila allahi ya kira aljanu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka karanta a baya ya qara'u alaihim alqur'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wa aljanu alqur'ani ya musu wa'azi wa yu'allimuhum ya sanar da su umura dinihim al'amaran da suka shafi addinin su وقد تكرر هذا كثيرا كما ثبت في البخاري ومسلم ما ليتي irin wannan ya maimaitu ba ɗaya ba ba biyu ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahihi muslim min hadith ibn abbas wa ibn mas'ud radiyallahu anhuma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas Allah kara musu yarda mala yace wa yaskununa al mazabila wal qamamat aljanu galibi suna zama a cikin shara ne ko bola li'annahum ya'kuluna fadalati ta'amil insi saboda suna ci ne daga ragowar abincin da dan adam ya ci ya rage galibi sukan ci abinci daga nan kama fabata inda muslim kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslimin hadisi bin mas'udin kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud ko qad taqaddama hadisin ya riga ya gabata shine wancan hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin daji yawa aljanu wa'azi har ma suka tambaye shi menene abincin su ya gaya musu to wannan hadisi malai yake ishara zuwa gare shi malai ce wal jinnu taskunu al khala'a aiban sannan aljanu suna zama a cikin bandakuna yan uwa bandakunan da mukan shiga ciki mu biya bukatar mu shi ma matabbatar aljanu ne yan uwa na san abu ne da yake ba koyayye ba ga kowanne ɗaya daga cikin mu a galibi an sha jin labarin wani ya shiga cikin bandaki wani abin ya same shi da yawa hakan takan faru to shi sa yan uwa duk lokacin da mutum zai shiga banɗaki duk saurin da kake kada ka shiga baka yi addu'a ba za ka jefa kanka a cikin hatsari za ka jefa kanka a cikin matsala don akwai halittun da suke cikin banɗakin wanda suke gabatar da al'amuransu za ka shiga baka sani baka cutar da su kamar yadda na gaya mana kuma nan tashi nan take yasir action su cutar da kai kai ma to amma duk lokacin da kai addu'a to insha Allah ta'ala ka tsare kanka daga me daga sharrin su sannan lokacin da zaka shiga banɗaki ka kwashe kayanka ka fitar da tsiraicinka to su manan aljanin suna kallo kallon tsiraicin mutum kuma yakan jawo su iya cutar da shi ko su shiga jikinsa ko su dora masa cutar abin da ake cewa gwaiwa ko abin da ya kama naka duk tana faruwa so da duk lokacin da ka ce bismillah in zaka shiga ban daki to sai Allah madaukaki sarki sanya wani hijabi tsakanin idan idan aljanu da al'auran mutum ba za su iya gani ba na farko kenan na biyu kuma ba su iya cutar da kai ba sai ka gabatar da abin da za ka gabatar sai ka fito to da ka dama shi ban ɗaki ai abu ne da ake zuwa kawai a gabatar da bukata a fito dole ce kawai take sawa a shiga ban ɗaki ba irin ban ɗakunan da ake na zamani bai yanzu an mai da shi kamar wani ɗaki ka ga ban ɗaki sai ka kwanta a wajen ma kai bacci to kaga wannan ai ba ba addini bane kwata kwata wallahi ban ɗaki wani ban ɗaki in ka shiga fa ɗakin ka kyau tile da kuma har da gurin karatun jarida da gurin da za a kaza kaga wanda wannan ko shakka babu ya saba shari'a ban daki gurin da zaka shiga ka biya bukatarka kai bayan gida ko kai fitsari ko kai wanka ka fito shikenan kawai abin da yake kai ka ban daki kenan amma a cikin mutum ya shiga ban daki sai ya awa biyu a ban daki Allah ya shirye da mu wannan abu ne da yake ɗabi'a ce ta arna mu kuma wasu daga cikin mu sai abin yake burge mu sai maka aro sai muke irin wannan ban dakunan mu Allah ya shirye da mu gaba ɗaya yan uwa مالي يتي فقد ورد عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا تبتا دقى حديث زيد بن أرقم آه الله قال مسير دا دقى النبي إرادة أمنتي سأر تبتا أقريش يتي إن هذه الحشوش محتبرة النبي يتي حقيقة وأن غرارا داجم ko guraren ƙayoyin da mutane suke zuwa su biya bukatansu annabi ya ce mutabara akwai masu zuwa wajen alhushush abinda annabi abinda yasa annabi amfani da kalmar alhushush saboda da kun san baban dakuna suke shiga su biya bukatar su ba ina suke zuwa bayan gari can ake fita bayan gari inda babu kowa sai aje a biya bukata to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irin waɗannan gurare da mutane sukan je su biya bukatan su muhtabara akwai fa masu zuwa wajen su wane ne su ne shedanin aljabu akwai wanda suke a wajen fa idza ahta ahad fa idza ata ahadukumul khala'a saboda haka duk lokacin da ɗayan ku shiga ban ɗaki ya kama shi ko zuwa biyan bukata ya kama shi falyaqul yace Allahumma inni a'udhu bika ya ubangiji ina neman tsari da kai minal khubuthi daga shedanin aljanu maza wal khaba'ifi da shedanin aljanu mata shi sa ake amfani da kalmar al khubuthi masu datti masu najasa marasa kirki daga cikin aljanu kenan maza da kuma matansu me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koya mana wannan addu'ar saboda gurin zaman su ne gurin kai komo din su ne to duk lokacin da zaka shiga Allah madaukakin sarki da ya halicce su ka nemi tsarin sa daga sharrin sa sai ya kare ka shi ka ne sai ka shiga lami lafiya ka biya bukatar ka ka fito amma kana sauri kana gaggawa ka je kawai ka shiga ban daki to shi kenan sai mutum kuma matsala ta faru saboda haka yan uwa mu kiyaye wannan wa ma'ana muhtabara malaci abin da ake nufi da muhtabara ay yahduru hal jinnu ay aljanu suna halattar irin waɗannan gurare na bandakuna qultu malam wahid yace sai na ce wa qad sa'altu jinniyan musliman yace na tambayi wani aljani musulmi ta hanyar ruqiya da yawa wani mara lafiya hal taskunu fil khala shin kuna zama ne a cikin bandakuna qala la sai wannan aljani musulmi yace a'a ba ma zama a cikin bandakuna qultu sai nace masa walakin qad warada anna aljanna taskunu al khala'ati wal marahib ai kuma ya tabbata aljanu sukan je su zauna a cikin bandakuna kai kuma gashi ka ce ba kwa zama qala na'am sai yace eh abinda aka faɗa haka ne walakin hadha khasun bi kuffaril jinni sai dai hakan abu ne da yake ya keɓanta da kafaran aljanu kaɗai su suke zama a cikin banɗakuna to ka gaba wanda ya fi ma kusa da cutar da kai kenan tunda ba musulmi ba ne dama shi tsakaninka da shi adawa ne kafiri ne kai musulmi shi saboda haka da ka shiga kai masa abin da ba kai ma masa kuma ba zai buge kai ya cutar da kai to amma musulmin aljanu yadda musulmi suke kyamar da su ma haka suke kyamarsa yadda musulman mutane suke kyamar najasa haka musulman aljanu su ma suke kyamar najasa li'annahum yufaddiluna al-amakin al-najasa sai shi wannan aljani yake ba wahid labari cewa saboda su waɗannan kafaran aljanu sun fi fifita guraren najasa duk inda yake akwai najasa to akan same su a wajen wal mawaqinul qadra da kuma gurin kazanta da inda datti da kazanta yake yake samuwa suna samu wajen qultu mala yace sai na ce wala'alla hadal kalamu sahihun yace mai yiwa wannan zancen da wannan aljini ya gaya min daidai ne faqad la haqqu anna kuffar aljinna yace saboda nayi la'akari da haƙiƙa kafaran aljanu yatabayaquna min ar-rawahi tayyiba yace suna shiga cikin takura da matsuwa idan suka ji kanshi kanshin abu mai daɗi kamar kanshin turare ko abin da ya kama da haka ra'ihatu yace khassatan ra'ihatul misk yace musamman ma kanshin turaren almiski aljanu waɗanda suka kafare ba sa sansa baina maljinnul muslimuna yuhibbuna yayin da su kuma aljanu musulmi suna son irin wannan kanshin yadda ka san kai ma kana son kanshin turare mai daɗi to haka ƴan uwan mu aljanu daga cikin musulmi su ma suna son wannan kanshi mai daɗi amma aljanun da suke kafare su kuma ba sa son kanshi mai daɗi da sun ji sai su shiga cikin takura da matsi malai ce ka musulmai insi tamaman kamar yadda dai musulman mutane suke su ma haka suke waljinnu taskunu a aqanil ibli hakanan ɗaya daga cikin guraren zaman aljanu shine akwai madaurin raƙuma garken raƙuma duk inda ake ɗaurin raƙuma nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce cewa kada mutum ya yi sallah a inda ake ɗaure raƙuma da aka tambaye shi cewa ya rasulullah me yasa me yasa yace saboda matattar shedanu ce matattar gurin zaman shedanu ne inda ake ɗaure raƙuma amma sai ba da dama za a yi sallah kuma inda ake ɗaure ƙananan dabbobi saboda kun san ka'ida a yi kashin dabbobi da kashin raƙumi da kashin ƙananan awaki da shanu najasa ne ba najasa ba ne saboda haka za ka iya sallah a wajen to amma me yasa aka hana sallah a garkin raƙumi saboda matattarar shaidanu ce bayna bal jinnul mus mala yace faqad warada annaha ma'awa ma'awa shayatin mala yace hakika ya tabbata cewa maɗaurin raƙuma matattar shaɗanu ce inda shaɗanu suke zama ne kama fi sahihi muslim wa ghairihi kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahihi muslim da waninsa yan uwa wannan wasu daga cikin guraren da aljanu suke zama ne malin ya kawo mana amma anan kamar na ga akwai wasu abubuwan da babu ko haka ne magana kamar wasu dan wancan da na duba na ga akwai wasu abubuwan da ya kawo wanda babu su anan da yawa ko? to ya ce ƙalal hafizu wa ƙadarawa ibn abid duniya wannan babu makaranta shi ba ko? yawwa alhafiz ibn hajar al'asƙalani ya ce wa ƙadarawa ibn abid duniya ibn abid duniya ya rawaito min tsariƙi yazid bin yazid bin jabir ta hanyar يزيد دن يزيد دن جابر أحد ثقات الشامين من صغار التابعين ɗaya daga cikin manya-manya amintattun malamai daga cikin malaman sham wanda yana ɗaya daga cikin ƙananan malamai na tabi'ai ƙala ya ce ma min ahali baitin babu wasu ma'abuta gida illa wa fi saƙafi baitihim min aljinni face sai ya kasance a saman gidansu a rufin kwanan gidansu akwai aljanun da suke rayuwa a wajen ina fata an fahimta yan uwa wa idza wa bi alghida'u nazalu fataghaddaw ma'ahu duk lokacin da aka sauke abinci a gidan sai su sako sai a ci abincin tare da su wal asha'u kadhalika kana ma idan aka in aka ce alghada'u shine abincin da ake ci da safe abincin da ake ci da rana al-futur shine abincin safe alghada abincin rana al-asha'u kuma abincin dare yawa shi balarabe kowanne akwai sunansa kamar yadda bature shi ma yana da nasa to al-asha'u shine abincin dare idan aka sauke abincin dare sai su sauko daga sama sai su zo a ci haka nan idan aka gama abincin dare nan ma sai su sauko sai su zo a ci ma'ana galibi abin nan saman gidajenmu duk aljanu ne suke rayuwa a wajen irin aljanu da suke rayuwa a cikin mutane kenan mala yana mana bayani akan aljanu da suke rayuwa tattare da mutane kenan yace qultu wa rawahu abubakar bin bin ubaid fi makayid ash-shaytan hakanan abubakar dan ubaid ya rawaito daga a cikin littafin sa mai suna makayid ash-shaytan an yazid daga dai shi wannan yazid da muka rawaito hadisin sa yanzu bi lafzin da lafazin cewa ma min ahli baitin min almuslimina babu wasu ma'abuta gida daga cikin musulmi illa wa fi saqafi baitihim min aljinni min almuslimina face sai ka samu a cikin saman gidansu akwai aljanu musulmi da suke rayuwa a wajen ina fata an fahimta shi sa ba a so yara su rinka hawa irin hayayen saman nan da ake yaro kawai sai hau sama kan sauro ya rinka guje-guje da sauransu sai a ji a yi rashin sa'a kuma ya cutar da su kamar yadda ka san a cikin musulmi ma akwai masu zafin zuciya su ma haka suke yawa yanzu a cikin musulmi ga manan musulmi ne amma kowa yake maka abu ka da Allah wani zai maka abu nan take karama ka buge shi ko ka ce wallahi ba za ka yadda ba ko ka je ka ɗebo 'yan sanda ko ka kaza don mataki ka ɗauka to haka shi ma musulmi ne ɗan uwanka idan ka cutar da shi nan da nan zai rama sai ya buge ka to hakan takan faru shi sa sai a nesantar da yara da irin hawa sama saboda akwai masu zama a wajen mala ya ce idza wubi'a ghaba'uhum nazalu fataghaddaw idan aka sauke abincin rana sai su sako sai su ci abinci tare ma'ahum tare da mutanen gidan wa idha wubiya asha'u maka na idan sun sauke abincin daren su nazalu fata'ashaw ma'ahum sai su ƙara sako a ci abincin abincin dare tare da su yadfa'u Allahu bihim anhum malai ce Allah madaukakin sarki yana kare mutane daga sharrin su ba sa iya kaiwa ga mutane su cutar da su tare da cewa suna rayuwa tare a waje guda amma ba sa yin abin da suke suna cutar da su idan ba ta koshi su kai ba wannan afar din malam ibn hajar ya kawo shi a cikin littafin safatahul bari wannan ina ji shi kenan da mun karanta ba ko yawwa to da sauran mun karanta yan uwa abinda wannan gaba dai malai yake sunna mana shine akwai guraren da suke gurin zaman aljanu ne na musamman saboda ka duk lokacin da mutum zai yi ma'amala a wajen sai ya kiyaye akwai wasu guraren da malamai sukan ambata wanda malam bai kawo shi ba daga ciki kama akwai ramaka ina ji akwai shi ma a cikin wannan littafin akwai rami aljuhur na'am a shafi na gaba ne ko na magani? ina gani dai zan ci gaba da amfani da wancan na gana wannan nawa akwai abubuwan da babu a ciki yawwa mala ya ce ƙultu wala Allah hadal kalamu sahihun mun karanta nan wal jinnu taskunu shuquqa wal hujur mala ya ce aljanu suna zama a cikin ashuquq shine kamar bango ya tsage an fahimta kamar a yi gini ne sai bango ya tsage haka wannan ɗan tsagar tsakanin nan da nan aljanu suna zama a ciki haka nan waljuhur da kuma ramuka rami duk inda rami yake a gidanka ka kwari ka cike shi saboda in ka bashi gurin shiga aljanu ne haka nan idan bango ya ɗan tsage a gida ba shi ma ya kamata a ce an gyara shi saboda duk wajen zaman su ne wannan hadisi ya tabbata a kansa faqadara wannan sa'i bi sanadihi an qatada an abdullahi bin sirjis annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yabulanna ahadukum fi juhurin kada ɗayan ku ya rinka fitsari a cikin rami idan fitsari ya kama mutum zai yi to kada mutum ya samu wani rami musamman a cikin daji ko a gonaki galibi hakan ta kan faru za ga idan fitsari ya kama mutum kawai sai mutum ya je ya samu wani rami to ko babu aljanu a ciki idan maciji ya fito fa kaga akwai matsala ko ta dabba da take ciki ta fito ta illata ka to fitsari a cikin rami babu kyau qalu li qatada sai suka tambayi qatada marwayacin hadisin suka ce masa wa ma ikrahul bawl fil hujr me yasa aka hana yin fitsari a cikin rami sai ce qala innaha masakinul jinni saboda guraren zaman aljanu ne idan mutum ya fitsari a wajen za su iya cutar da shi to wannan shine ina ganin iya abin da mu karanta ba da a gurguje a ƙarshe daga cikin guraren da malam bai ambata a cikin littafinsa ba akwai kan duwatsu kan duwatsu ma yan uwa guraren zaman aljanu ne da ƙasan duwatsu sannan da cikin duk wani kogo kogo ko irin kogon bishiya ko irin kogon dutse nan ma gurin zaman aljanu ne da irin makabartu haka makabarta nan ma gurin zaman aljanu ne yan uwa da kuma irin a ce cikin ɗaki ko da a gida ne a kawon ɗaki da yake wanda an ƙaurace wa ɗakin ba amfani da shi aljanu sukan shiga ɗakin su tare duk wani gida ko wani kango ko wani waje da aka aje inda aka daina amfani da shi kwata-kwata aljanu sukan je su baje kolin su ci gaba da harkokinsu a wajen saboda haka akwai alamomi ma da malamai sukan ambata cewa idan aka ji alama kaza da alama kaza da alama kaza to yana nuni cewa gidan gidan nan akwai aljanu a ciki to amma ba lalle sai mun faɗe shi bayan saboda kada kuma ta yawo da wasu hankali da sauransu yau ganda a ci gaba da zama a hakan dai ana rayuwa taron da ba a san ana tare ba yafi yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa ina gani sai mu dakata anan abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah